سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikonsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta litinin da muke darasi a cikin wannan littafi na adda'u dawa na al'allamatu al-hafiz shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka malai na ambaton bayanai ne a matsayin magani ga mutumin da yake aikata laifuffuka kuma duk ƙoƙarin da yake yi ya ga ya kauce ma laifuffukan laifuffukan kamar sun yi mamaya a kansa sai ƙara dabaibaye shi suke yi ya nemi menene magani da cikin wannan to a fasalin da muka tsaya shi ne inda malam ya kulla babi halid du'a ya ruddul qada shin addu'a tana canja abin da aka hukunta mun ji wannan tambaya dangane da wasu bangare malam yake bada ansa akai waɗanda su suke ambata cewa abin da ake roƙa ɗin imma na alkhairi ne imma tun kuɗewa sharri ne idan har an riga an hukunta shi ba makawa sai ya faru ko bawa ya roƙa ko bawa bai roƙa ba kuma suke cewa idan har ba a ƙaddara wannan abin ba to ba zai faru ba ko bawa ya roƙa ko bawa bai roƙa ba kenan sai suke da fahimtar cewa ashe addu'ar ba ta da amfani tunda duk abin da aka hukunta sai ya faru wannan fahimtar su kenan malam ya ba da ansa dangane da wannan bangare akwai wani su daga ciki kuma ba haka suka fuskanci abin ba sai suka fuskanci cewa ita addu'a wata alama ce da ake nuna wa bawa cewa bukatarsa za ta biya wato duk lokacin da ya zamanto ya roƙi wani abu to alama ce da ake nuna masa cewa bukatarsa ta biya har kawo kwatance cewa tamkar hadiri ne da mutum ya gan shi mamako ya yi baƙi lokacin bazara ya bugo iska ya taso iska mai sanyi ga hadirin mai duhu kaga wannan alama ce da yake nuna cewa za a yi ruwan sama to su sai suke ɗaukan cewa ita addu'a a karan kanta bata da wani tasiri ba ita ce take sabbaba bukata ta samu ba inna ma kawai ita a matsayin alama take da take nuna cewa bukata za ta biya to waɗannan su ma malaye nuna cewa kuskure ne wannan fahimta a wannan gaba ita ce muka tsaya darasinmu da ya gabata wancan mako malam yace wasawabu nan ne wajen ko yace wasawabu abin da yake shine daidai anna hahuna qisman salisa to anan akwai bangare na uku wanda wannan bangare na uku shine tunani mai kyau ghaira ma zakarahu sa'il amma sabanin abinda wancan mai tambaya ya faɗa wa huwa wannan bangare na ukun kuma shine anna hadha al-muqaddara uddira bi asbab abinda suka faɗa kaman hakan zaka ga amma akwai kuskure a ciki eh na'am kaddara tana faruwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yanka ta haka ne ko ba ta canzawa in Allah ya hukunta kaza zai faru to lalle kaza zai faru to amma sai malam yace abinda aka kaddara din Allah subhanahu wata'ala yakan sanya masa dalili yakan sanya masa sababi mun gane ko Allah yana sanya mu abin da ya hukunta sababi wa min asbabihi addu'a daga cikin sababi da yake sanya aukuwar kaddara abin da aka kaddara ya faru daga cikin sababi shine addu'a Allah ya sanya addu'a a matsayin sababi ma'ana abubuwan da suke faruwa suna faruwa ne bisa sababi Allah ya ta'allaka faruwarsu a dalilin wani abu ne dalilin sababi haka ne ko Allah ya kaddara mawa ne zai hayayyafa ya sami yaya to shi yasa sai Allah ya kaddara masa sababin da zai samu ‘ya'yan shi ne zai aure, kuma zai auri mace mai haihuwa ko mata, mata masu haihuwa. An ƙaddara masa zai samu ‘ya'ya masu yawa, amma kuma bai yi aure ba, shin sababin abin nan ƙaddarar ta samu sababi? Ba ta samu sababi, sai ka gaba ta faru ba. Duk abubuwa Allah na ta'allaka musu sababi. Allah ya kaddara mawa ne a lokaci kaza yunwa ta galabaishe shi kuma zai samu koshi me sababin koshi cin abinci Allah ya kaddara masa zai samu abinci kuma zai ci abincin sai zama sababi na me na koshin ya zauna ya ce Allah ta'ala ya kaddara masa koshi amma kuma bai ci abinci ba yunwa kuma ta gigita shi kaga sai ya nemi abinci ya ci shine sababi to Allah subhanahu wataala ya kaddara ma abubuwa sababi daga cikin sabubba akwai addu'a falam yuqaddar mujarradan an sababihi Allah bai kaddar abinda zai faru ya zan ya saluba daga sababinsa ba walakin ƙuddira bi sababihi abubuwan da ke faruwa Allah ta'ala ya ƙaddara su ne bisa sababinsu famata atal abdu bi sababi wa ka'al maqdur duk lokacin da bawa ya zo da sababin to abinda aka ƙaddaran kuma sai faru abinda aka ƙaddaran sai faru ko da mutuwa da za ka ga mutum an ce ya mutu ba wata jinya ba wani abu kawai an waye gari babu shi ko kuma kawai ana zaune shi kenan abin nan lafiyarsa kalau wallahi akwai sababi ba lafiya ba ne wani abu ya faru a wannan gabar da zai rasu wanda kuma ba lafiya ba ne shi ne kuma zai zama sababin ko yakewar gaba shi kenan sai a sami gocewa na jini a cikin zuciya sai watakila sai ya buga idan zuciyar ta yi buga ta fita daga cikin layin inda jini yake fita sai fantsama wani waje sai ya kawo sababin heart attack ko abin da ya kama da irin wani ko a samu heart failure likitoci idan sun bincika za su ga sababin da ya sabbaba daidai yake da za a ce wani ya rasu mota ce ta kaɗe shi wane ya rasu sare masa wuya aka yi komai dai da sababi yake ta'allake to idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sababi akan abu to idan sababin ya zo sai kaga abin da aka kaddaran ya faru wa mata lam ya'ti bis sababi duk lokacin da kuma ba a zo da sababi ba in tafal maqdur abinda aka kaddara kuma sai ya zamanto ya sarai babu shi wannan dai yana mana bayanin matsayin addu'a ne Allah ya kaddara zaka samu kaza na amfani Allah ya kaddara kaza na sharri zai kau gabaninka wanda da ya don faro ka menene sababin samun amfanin menene sababin kau da wannan sharrin sai Allah ya ta'allaka addu'a sababi ce haka in kai addu'a za ta sabbaba maka samun alheri za kuma ta kauda maka abin da ba a so na sharri in kuma baka yi addu'a ba kenan alherin sai kasu zuwa wajenka sharrin kuma idan ya zo kawai sai samu wajen zama وهذا كما قدر الشبع والري كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب wannan kaman yadda Allah ta'ala ya kaddara koshi da za a yi na abinci shine ashaba'u arwayu koshin da za a yi da ruwa sai Allah ya kaddara shi bil akli da cin abinci wa shurbi da kuma shan ruwa da za a yi ko shan abin sha kishi ya dame shi to Allah kuma cikin hukuncinsa ya kaddara zai samu waraka daga wannan kishin me ya sababi ruwa da zai sha baya zauna yana ta jin kishirwa ta addabe shi kuma bai sha ruwa ya ce ai in Allah ya kaddara zan daina jin kishirwan nan ai zan daina a'a sha ruwa to sai kaddara Allah ta faru ya ta Allah ka kaddararsa da sababi وقدر الولد بالوضع kuma Allah ta'ala sai ya kaddara samun ɗa wajen kusatan iyalin da za a yi mutum ne ya yi auren amma sai ya zauna shekara da shekaru bai kula matar ba kuma ya ce ai tun da na yi auren in Allah ya kaddara zan sami ‘ya'ya ai zan samu’ zai samu ɗan idan bai kula matar ba amma kula matan sai ya zama sababi na faruwar ƙaddara haka ne ko shi sababi ba shi ne yake tasiri don karan kansa ba sababi hanya ce ta samar da ƙaddara ƙaddara tana nan ya hukunta shi ubangiji mamallakin ƙaddara to amma sai sanya sababi don haka kusatan iyalin ba shi ne karan kansa yake samar da ɗan ba amma sababi ne da yake samarwa naka in ba abu sababin ba sai ga kaddara ba ta faru ba kuma sau da yawa in ba a kaddara ba za a bi sababin kuma kaddaran in ba a kaddara ba za ta wakana ba amma dai kaddara kullum tana faruwa ne in kan sababinta wanda malam shine yake nuna mana ita addu'a sababi ne ba za a ce duk abin da Allah ya kaddara ya hukunta faruwarsa ko an yi addu'a ko ba ya addu'a ba zai faru don haka addu'a ba ta da amfani ta wannan mummunan fahimta ce. Wa ƙaddara husular zar'i bil bazari, kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ƙaddara samun amfanin gona bil bazar, ya ƙaddara shi da irin da za a sa, irin da za ka zo ka saka, ai iri sai ka sami mai kyawu ko? shi ɗin ba ba mummuna za ka samu ba za ka san iri mai kyau ka gyara gonarka ka kau da ciyayi waɗannan duk suna daga cikin sababi da za su kai mutum zuwa ga mai zuwa ga samun amfanin gona ka samu irin in nufin shinkafa ne ka je ka yi yafi ko irin yadda muke yi a nan kuma kana ta ban ruwa da hanyoyin da za ka samu a ban ruwa kana yi lokacin taki ka saka taki a daidai gabar da ake bukata ciyayi sun fita ka je ka ka ciccire ciyayi duk waɗannan sababi ne na samarwa ba za ka zo kawai ka watsa shinkafar shikenan sai ka koma kai kwanciyar ka kace wata nawa ne dama take ai wata kaza ne wata uku ne misali ko zuwa hudu to shikenan bayan wata uku ko zuwa hudu zan zo kawai da bi amfani na a'a sai da sababi ko da wanda ake na noman damana da ruwan yake saukowa daga sama a raha ko kwari wanda ruwan yake bubbugowa ruwan bai zama sababi ba ruwan ya zama sababi nufatan wajen da yake da dausayin ka je ka watsa shinkafar baka zuba akan yashi kawai ba shi ma sababi ne ka nemi hanya ne da za ta kai ka zuwa ga kaddara wa qaddara khuruj nafs alhayawan bidhabh kamar yadda Allah ya kaddara fitan ran dabba da yanka dabba lafiyar ta kalau kamar yanzu da aka yi layya ko sai a zo a kwantar da shi rago mai kyau yana kuka yana abin nan busan iska lokaci guda an kashe shi lokaci guda ransa kuma ya fita me ya sababi daure shi da aka yi aka sa masa wuka aka yanka sai a kaddara mutuwarsa da me da wannan yankan da aka yi shine sababi Allah ya kaddara zai mutu a ran layya amma sababin shine yanka shi za a yi وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال تو كمان haka ne Allah ya kaddara shiga aljanna ma da ayyuka ayyuka sune sababi na shiga aljanna haka kawai mutum ba zai ce shi musulmi bane babu aiki Allah ce fa ni'ma ajru amili aiki shine sababi mutum ba zai ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba su labarin yace kowa an riga an kaddara littafin sa an rubuta in dan aljanna ne in dan wuta ne sahabbai wani sai yace ya rasulullah afala nattakibu bi kitabina wa nad'u al'amal bama dogara ga abin da aka kaddara mana aka rubuta ba sai mu daina yin aiki tunda kaddara mu tana na rubuce annabi yace i'malu ku ta yin aiki aiki shine sababin shiga aljanna fa kullum yassarun lima khuliqa lahu kowa an hore masa hanyar da aka halicce shi domin ta in an halicce shi dan aljanna ne Allah ya hore masa hanyar da zai ta yin aikin kirki domin aikin kirki shine sababi na shiga aljanna wa dukhulan nar bil a'mal kaman haka nan ne Allah ya kaddara shiga wuta ma shi ma da aiki ne aiki mai kyau wani irin aiki aikin mummuna mummunan aiki aiki na sabawa Allah sai zama shine sababi na shiga wuta akwai dukhulul mu'abbad wanda shirka ce take sababa shi akwai kuma shiga wanda ake zuwa ga wani lokaci ila ajali shi kuma sabo ne yake sababawa a shiga wuta to kaga duka waɗannan guda biyu Allah ya sabbaba shiga aljanna ƙarƙashin aiki ne sababin shiga wuta shi ma aiki ne mala yace wa hadha alqismu huwa alhaq to wannan bangare na fahimtar da za a yi ma addu'a ta wannan janibin shine abin da yake gaskiya ba waɗancan da muka ambata na baya ba don haka addu'a sababi ce na samar da kaddara na tabbatar da kaddara wa hadha alladhi hurimahu as-sa'ilu wa lam yuwaffaq lahu wannan bangare na gaskiya shine wanda aka haramta wancan mai tambaya don haka ba a datar da shi zuwa ga wannan fahimta ba sai yake tunanin cewa duk abin da aka kaddara in dai an kaddara ba makawa sai ya faru don ko an roƙa ko ba a roƙa ba don haka kenan babu fa'ida wajen roƙa to wannan kuskure ne wannan bangaren da aka ambata ne yanzu shine wanda yake daidai wallahu almuwaffiq mala yace wahina idin to asa'in nan fa du'a min aqwa al-asbab addu'a sai ta zamanto daga cikin sabubba mafi karfi da suke samar da abu addu'a ba tana daga cikin mafi karfin sababi da yake samar da alheri mafi ƙarfin sababi da yake tunkuɗewa abin da ba a so addu'a sababi ce min aqwal asbab fa idza qaddara wuqu'ul mad'u mad'u bihi bid-du'a'i idan har an kaddara faruwar abin da aka roƙa game da addu'a an kaddara shi game da addu'a ne lam yasihha an yuqal to baya inganta a ce la fa'idata fi du'a a ce addu'a ba ta da fa'ida kama la yuqal kama yadda bai kamata a ce la fa'idata fi al-akli shurbi wa jami'il harakati wal a'mal a ce ai ba fa'ida wajen cin abinci ko shan abin sha da kuma dukkan alharakat kai kawo da za a yi wal a'mal da sauran ayyuka kowa sai ya zauna ya ce in Allah ya kaddara zaka sami damun dawa ɗari damun dawa ɗarin nan zaka same shi ko ka je gona ko baka je gona ba dan haka sai kai zaman ka a gida in kaka ta yi damun dawan ka ɗari zai zo dan Allah ya kaddara in Allah ya kaddara zaka samu kuɗi kai attajiri ne ko ka nema ko baka nema ba kawai kana zaune abinka kullun gindin bishiya ba abin da kake yi to kudin nan ku sai ka yi shi wannan tunani ne na wauta tunani ne na wauta ba kuma tawakkali ba ne ko da tsuntsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da shi yace law annakum tatawakkaluna على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطانا da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata sai arzuta ku irin yadda arzikin tsuntsu yake ya arzikin tsuntsu yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce taghdu khimasan sassafe za ta fita makoshinta a dakale tana jin yunwa wata ruhu bitana da maraice kuma za ta dawo shekarta makoshinta a cike ta koshi kuma ba ta tahowa ta ajiye surplus sai gobe kuma ta sake nema to amma abin da za a fahimta a nan tsuntsun zama ta yi a gida annabi cewa ce ta hadu algudu wato shine sassafe mutum ya fita nema da safe algudwatu warauhatu kenan fita da fe da kuma dawowa da maraice to don haka ta fita da safe me ta fita yi nema nema amma da yake ta dogara ga Allah ita ba ta ajewa haka Allah ya tsara ta to ko in ta fitan ba za ta taba dawowa ba ta koshi ba Allah zai nuna mata inda za ta nema amma sai ta ai inda za ta samu kuma sai sai da ta fita tukunna kaga wannan yana nuna ashe komai sai da sababi koshin nata da ta samu da sababi saboda ta fita bata zauna a shekarta ba to yadda wannan ma ba za a ce kawai mutum ya zauna ba amma rabbuka wa rabbuka al-ganiyyu dhur rahma ai ubangiji mawadaci ne komai akwai a wajensa kuma dhur rahma ce Allah mai tausayi ne yana ba to wannan tsammanin ne sai saka wai mai ango sai ya zauna shi baya fita za ka kawo zakka tsammanin rabbika mai ango ya ƙi noma don zakka haka ne ko? na'am? shi don aka daina kenan walaysa shay'un min al-asbab anfa'u min ad-du'a don haka ibn al-qayyim sai yace babu abin da yafi wa bawa amfani duk cikin sabubba ba abin da yafi masa amfani addu'a wala ablagu fi husulil matlub kuma babu abin da yafi kaiwa matuka wajen samar da al-matlub abin da ake nema babu kamar addu'a yi riko da dukkan sabubba fita kasuwa ci gaba da nema amma kuma kar ka dogara ga nemanka ci gaba da addu'a kuma kar zuciyarka ta rabu da ubangiji Allah ya ce wa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai aka ce me wadhkurullaha katira ku tuna Allah da yawa alhali kuna tsakiyar neman ku ta ambaton Allah ka zuciyarka ta bar ubangijinka wannan yana daga cikin anfa'u wato al-asbab Allah ya sa mu dace to don haka malam yace walamma kana sahabatu radiyallahu anhum a'lamul ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kasance sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su su ne suka fi kowa cikin wannan al'umma sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afqahuhum fi dinihi kuma su suka fi kowa fahimta game da addinin Allah wa yake sahabbai babu wa yake da malami irin nasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin su shi ya koyar da su dan haka babu wanda yake da ilimi irin nasu da fahimta irin tasu tsakanin su Qur'ani ya sauka cikin lamarin su Qur'ani yayi ƙarin bayani rigingimin su Qur'ani ya warware da haka ba wanda ya fi fahimtar alƙur'ani kamar su ba wanda ya fi fahimtar addinin Allah kamar su kanu aqwamu bi hadha sababi to dan haka su suka fi tsayuwa da wannan sababi wannan sababi addu'a ba wanda yake sabon annabi tsayuwa akan addu'a cikin wannan al'umma wa shurutihi babu wanda yafi tsayuwa da sharuɗan addu'a kamar su wa adabihi da ladubbansa min gairihim sama da su ba wanda yake san addu'a ya tsayu da ita ya tsayu da sharuɗanta ya tsayu da ladubban addu'a kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwwihi umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda yana neman taimakon Allah akan abokan gabansa da addu'a duk lokacin da ya tura runduna ba abin da yake sai da kufa wajen addu'a har rundunan nan su dawo har ya ji labarin cewa sun samu nasara baya fasa addu'a yayi umarni ga sahabbai su ta yin addu'a ya lazumci masallaci wuni guda ba abin da yake sai addu'a a kan runduna baya tsayawa ga wai tattalin da suka yi makaman da suke da shi ko yawan da suke da shi yastansiru yana neman nasara ubangiji bihi da ita addu'a ala aduhi akan abokan gabansa wa kana a'azamu jundihi bihi wa kana a'azamu jundihi bihi kuma addu'a ta san ita ce mafi girman rundunarsa bihi abi aduhi game da abokin gabansa ba wai sojojin kawai ba a'a soja mafi girma shi a wajensa ita ce addu'a sai kuma sojojin mutane wa kana ya ƙolo da ashabihi yana gaya ma jama'arsa sahabbansa umar ibn khattab lastum tunsaru na bi kasra wa inna ma tunsaru na minas sama ku sani ba wai ana taimakonku ne akan abokan gabanku saboda yawan da kuke da shi ba a'a ana taimakonku ne daga ina daga sama mana daga wajen Allah ne taimakon yake zuwa Allah shine mai taimako ya taimaki manzansa alhali yana shi kadai illa tansaruhu faqad nasarahu Allah in akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da su don haka Allah shine mai taimakawa ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها أشياء النصر كانت تنزل من الله باوي دا يوا باوي دا تتلي با باوي دا وني دبارا با a'a daga wajen Allah take don haka sai a koma wajen Allah ko duk abin da kake nema karka yi dogaro da dabararka karka yi dogaro da iliminka karka yi dogaro da iyawarka kana cikin yin riko da sababi ci gaba da roƙon Allah noma ne kake yi karka ce a'a ai kai ka tattali komai takin ka yana nan ba abin da baka ajiye ba kudin mai akwai shi generatotin ka lafiyayyu ka kakkafa sola masu aikin ka masu dedication karka dogara ga wannan kawai ci gaba da roƙon Allah a kai gaci lafiya kasuwanci kake karkai amfani da iliminka cewa ai ka san shigi da fici a'a ci gaba da roƙon Allah alkhairin da ke cikin harkar da kake yi to sai Allah ta'ala ya kai ka gaci wa kana yaqul Umar ibn Khattab yana cewa inni la ahmilu hammal ijaba walakin hammad du'a ni ba wai ina ɗaukan nauyi wajen tabbatar da al'ijaba ba ne shi ne abin da yake nufi ba wai ina ɗaukan nauyin samar da amsa mun addu'ar ba ne wane ne ke da ikon ya samar da amsa addu'a wane ne ke da ikon amsa addu'a Allah da haka kai ba a kallafa maka akan cewa sai ka aiwatar amshi addu'ar ka ba a'a kai abin da aka dora maka yin addu'a amsawa kuma wajen Allah take shine abin da Umar ibn Khattab yake nufi na inni la ahmilu hammal ijaba ni ba ina daukan nauyin amsa addu'ar bane walakin hammad du'a a'a ina daukan nauyin yin addu'a ce fa'iza ulhimtumu du'a'a idan har aka kimsa muku roƙon Allah, Allah ya nusar da ku ya datar da ku, ku roƙe shi, kuma kuka kiyaye roƙon kamar yadda aka sanya da sharuɗansa da ladubbansa, ya ce fa'innal ijabata ma'ahu to ku sani amsawa tana tare da addu'ar. Ko abin da yake kanku shi ne ne, addu'ar, amma amsar addu'ar wajen Allah ne. shi ya saka kada ka yi addu'a kuma kana bibiya cewa yaushe za a amsa maka addu'a na ruwanka kai dai ka roƙa kawai inda ka roƙa kawai ka samu garanti an amshi addu'arka aiwatar da ita kuma wannan hikima ce ta ubangiji wa a kaza sha'iru hadal ma'ana fanazamahu faƙala shi ne wani mai waƙe sai ɗauki wannan ma'ana na abin da umar ibn khattabi ambata wato amsa addu'a a hannun Allah take kuma duk lokacin da Allah ya datar da kai ka roƙe shi ka roƙe shi da marairaicewa da dukkan sharuɗa da ladubba da ƙanƙan da kai da ake buƙata to ka sani roƙon amana amsa addu'ar take yana tare da wannan Allah ya kimsa maka amsar addu'ar ka to shine shi wannan sha'ir ya faɗi wannan ma'ana faƙala ya ce لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا ونقول أنا من فيض جودك ma allamta ni talaba duk ma'ana dai iri ɗaya ce wai yana ambatawa ga wani mai yawan kyauta laulam turid naila ma arju ko wala Allah ya fuskantar da lafazin nasa ne zuwa ga Allah mahalicci dan shine babban mai kyauta babban karimi laulam turid naila ma arju inda ba dan kana nufin naila ma arju samar da abin da nake fata wa atlubuhu kuma abin da nake neman ba inda ba dan kana nufin ka samar da abin da nake fata kuma na nake nema ba min judi kaffaika na kyautar hannayenka ba ma awwattani talaba at-ta'wici na tabi'antarwa da baka ɗabi'antar min nema a wajenka kun gane hikimar magana ba ku gane ba ko inda ba dan kana son ka samar min duk abin da na yi fata kuma ka tanada mana duk abin da na nema ba daga kyautarka da kake yi inda ba dan kana nufi na da haka ba da baka sanya roƙonka ya zama ɗabi'ata ba yanzu an gane wato kenan ai tunda Allah ya kimsa wa musulmi roƙon abin da ke wajen Allah tare da gamsuwar Allah ɗin mai karamci ne mai bayarwa ne kuma baya shakkar Allah zai bashi to wannan ɗabi'antar da bawa da Allah ya yi akan haka yana nufin ya bashi ne inda baya nufin ya bashi da ba zai ɗabi'antar da shi wajen roƙonsa ba ko ba haka bane marowace yana so a roƙe shi zai nuna cewa kar ma ka roƙe shi in kana roƙonsa zai nuna kar ka sake kawai ka fita kasafinsa amma wanda ya ɗabi'antar da kai akan ka dinga roƙonsa duk abin da kake nema ka nema a wajensa kuma mai yawan bayarwa ne to ai yana so in ka neman ne dama ya baka to shi yasa Allah subhanahu wataala a wajaje a cikin alqur'ani yayi umarni ga bayinsa su roke shi don ka addu'a babbar sababi ce Allah ya sanya ta a matsayin sababi na samar da abin da bawa ke so faman ulhima du'a dan haka ibnu qayyim yace duk wanda aka kimsa masa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala faqad urida bihi al-ijaba to Allah yana nufin amsa masa ne haka ne ko ba haka ba Allah yana saba alƙawari Allah bai saba fa inna Allah subhanahu wata'ala yaqul domin Allah mai tsarki da daukaka yana cewa ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan shi ya faɗa to don haka duk lokacin da ya kimsa maka ka roƙe shi a bisa salon da yake so a bisa tsarin da annabinsa ya roƙa ya koyar kuma zuciyarka tana da gamsuwa da kyautar ubangijin babu shakka Allah ta'ala ya nusar da kai ne don samun bukata za ka samu yadda za a aiwatar maka ne kuma wannan kuma hikima ce ta ubangiji sai da ya dama wakala kuma shine Allah din yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a in bayina suka tambaye ka game da ni sai ce fa inni qarib kaga anan ba sanya wasiɗa ba ma an ce fa qul domin tsakaninka da ubangiji ba shamaki ومن يحول بين العبد وربه باب أي لا أحد يحول بين العبد وربه shi saka sai ba a ce faqul ballantana a samu tawahhumin cewa manzon Allah zai iya zamantowa wasida a wajen roko ba ko ina bawa yake roƙi ubangijinsa Allah zai amsa masa wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun to fa ni ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an kuma ina amsa roƙon me roƙo idan ya roƙe ni ya bada garanti wa fi sunan ibn majah ya zo a cikin sunan na ibn majah min hadith abi hurairah daga hadithin abu hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم yace man lam yas'al Allah ya ghadabu alayhi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abu Hurairah wa huwa hasan Tirmidhi riwaya Tirmidhi ingantacciyar riwaya ce ta kai haddul hasan riwaya ce hasana duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi la tas'al bani adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tughlaq wallahu yaghdabu in da'awta su'alahu wa bani adama hina yus'ala yaghdab haka lamarin yake karka ce zaka dan farar da biyan bukatanka a wajen dan adam dan adam zai iya zama sababi ya zama sababi na biyan bukatar ka in ka roki ubangiji ka roki wanda kofarsa ba a rufe ta shine Allah na ce wajen roƙon Allah wallahi sai Allah ya kawo wanda baka zato ma biya ma bukatar shi sai ya zama sababi ya lamarin yake Allah ne ya koro shi ya zo ya maka ayi Allah ne ya koro shi ko bai san ka ba sai ka amfana da shi ya kare maka wani sharri ko ya samar maka da wani amfani ko kuma ya kwato maka wani haƙi har baka san shi ba baka san ta ina yake ba sai Allah ya kawo shi kuma sai maka ka roki Allah ka roki Allah aiki kake nema ka rasa yadda zaka yi baka dan fara zuciyarka ga kowa ba sai Allah kai application sai kuma kawai Allah ya kawo maka wani shi kuma sai kawai karɓi takardun naka ya shiga da su kuma sai ya fito ma da akwanci ya shafa ruwa ai ko da abubuwa masu kama da irin wannan to don haka Allah shi yakan yi fushi shi yasa ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir Allah baya san wanda zai girman kai yaga shi ya wadatu da abin da ke wajen Allah roki ubangijinka kullum madaidaice ma ubangiji karka nuna kai ka kosa fa hadha yadullu ala anna irda'ahu fi su'alihi wa ta'atihi wannan ke nuna cewa yardar Allah tana cikin abin da ya yarda da shi yana cikin roƙonsa kuma yana cikin yi masa biyayya wato in kana roƙon Allah kuma kana ma Allah biyayya to wannan shine abin da ya yarda da shi wa idza radiya rabbu tabaaraka wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da abu fa kullu khairin fi ridahu to dukkan alheri yana cikin yardar Allah kama anna kullu bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'asiyatihi kaman yadda dukkan bala'i da dukkan musiba yana cikin fushin Allah da kuma sabawa Allah in aka sabawa Allah yakan sabbaba fushin Allah cikin fushin Allah kuma dukkan bala'i da dukkan musiba da za ta auka wa bawa nana da'a ga Allah subhanahu wataala tana samar da Allah ya yarda da bawansa yardar Allah kuma dukkan alkhairi da dukkan abin da ake bukata duniya da lahira yana cikin yardar Allah da haka a nemi yardar Allah da'a ga Allah yin addu'a kullum ka dukofa wajen roƙon kada rana ta fito ta faɗi baka yi ta roƙon Allah aljanna kana neman ya tsare ka daga wuta ba khairai duniya wal akhirah shi yasa annabi ya kimsa mana irin wannan addu'o'in kullu ya lazumtar mana dubra salawatil maktuba kana yasta'awud min arba'in abubuwa guda hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كل النبي إن يتهيأ كافين يصلي cikin yayi addu'o'insa sai ya hada da wannan da haka kada rana ta fito baka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga wuta ya tsare ka daga daga daga azabar kabari ba ka roki Allah ya baka aljanna ka roki Allah alherin duniya da alherin lahira duka shi yasa aka kimsa mana azkarus sabahi wal masa da safe cikin zikirin da annabi ya koya mana mu yi akwai neman duniya akwai neman lahira akwai neman kariya daga shaidanu kariya daga makiya kariya daga abokan gaba kariya daga dukkan abu na sharri yana nan cikin azkarus sabahi kai da asuba kai da yamma kafin faduwar rana Allah zai baka kariya insha Allah kuma kullun kana cikin roƙon ubangijinka lahira to zaka addu'a babban sababi ne na samar da alherin duniya da na lahira وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يا أنبت أتكين كتاب الزهد ناسا وانا أثر أنا الله لا إله إلا أنا الله مدعوك كنا أنبتاوا أنت وانا ينا لغا تكين قولا وهب ابن منبه yana daga cikin wanda da suka yi nasraniya kuma suka musulunta babban malami ne cikin tabi'ai ana Allahu la ilaha illa ana ni ne Allah ba abin bautawa cancanta sai ni maganar ubangiji kenan idza rabitu baraktu inna yarda da abu nakan sanya masa albarka walaysa li barakati muntaha kuma albarkata ba ta da matuƙa wajen tukewa ba ta da shi wa idza gabibtu la'antu idan kuma na fusata nakan yi la'ana wa la'nati wa la'nati tablughu sabi'a min alwalad la'anta ta kuma takan kai zuwa ga zuriya har na bakwai in an la'anci haula ke wannan kalami yana daga cikin kalamin wato ruwaya ce kuma an jingina zuwa ga Wahab ibn Munbah rahimahullah ta iya yiwuwa ruwaya ce wanda aka samu ta daga cikin karantarwa ta linjila tun da daya addinin nasraniya wallahu a'lam mu abin da aka nuna mana wa an laysa lil insani illa ma sa'aku wa anna sa'ayahu sawfa yura ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير ما ليش ولقد دل العقل هنكلي ما هنكلي سليمية كده كبتتشن هنكلي هنكلي من صبتها من كو na mutanen kirki ya tabbatar da dalili wan naqal abinda aka samo na naqali wato abinda ya riga aka samo shi daga magabata wal fitra da fitra abinda Allah ta'ala ya halitta mutane a kansa wa tajarubul umami kai har ma abinda al'umomi suka shaida in an ce abu mujarrab ne wato abin da an yi ta ganin sa yana ta faruwa haka har an saba abin ya zamanto haka ka'idar take an saba gani tajarabul umar wato abin da al'ummomi suka shaida ya zamanto mujarrab a wajen su al ikhtilati ajnasiha a bisa sabanin jinsuna na al'ummomin wa milaliha da sabanin addinansu wa nahliha da sabanin wato matafiyarsu menene abin da ya tabbata ala anna taqarruba ila rabbil alamin abinda aka samu ta hankali da ta nakali da ta fitra da ta tajriba shine anna taqarruba ila rabbil alamin kusata da bawa zai zuwa ga ubangijin talikai kusaci zuwa ga Allah wa talabi mardatihi da neman yardar Allah wal birri da da'a wal ihsani da kyautatawa ila khalqihi zuwa ga halittun Allah waɗannan ababe ya tabbata a hankalce ya tabbata a naqal ya tabbata a fitra ya tabbata a cikin abin da aka shaida hakan yana faruwa to lallai waɗannan ababe min a'zamil asbabil jalibati likulli khair yana daga cikin manya-manyan sabuba da suke samar da dukkan alheri haka ne kusaci zuwa ga Allah yin aiki don neman yardar Allah da'a ga Allah da kuma kyautata mahalittun Allah yana daga cikin manya-manyan sabubba da suke samar da alheri na duniya da lahira ga ma'abutan wannan ayyuka haka ne ko duk wanda yake da kusaci yake neman kusaci zuwa ga Allah yake yin aiki dan neman yardar Allah kuma yake kyautata mahallittun Allah an saba gani alheri na duniya ma yakan tattara a gare shi kada mu fassara alherin duniya ga mulki kada mu fassara alherin duniya ga dukiya alherin duniya yana ta'allaka ne ga rabuwa da duniya lafiya da samun kwanciyar hankali a duniya babu tashin hankali mutum bai da komi amma kuma babu wanda ke shi samun kwanciyar hankali da nutsuwa da daraja da mutunci a cikin jama'a ana ganin kimarsa sama da yadda ake ganin kimar masu mulki masu dukiya ya samu kwanciyar hankali kusaci zuwa ga Allah neman yardar Allah kyautatawa bayin Allah yana daga cikin abin da yake sabbaba haka wa abdadaha min akbar al-asbab al-jalibati li kulli sharr kishiyoyin wadancan ababe wadannan ababe at-taqarrubu ila rabbil alamin wa talabu mardatihi wal birr wal ihsan ila khalqihi to kishiyar wadannan kuma wato ba a neman kusaci zuwa ga Allah kenan ba a neman yardar Allah aikin da za a yi neman yardar mutane ake yi kuma ba a kyautatawa bayan Allah to wannan ya tabbata kasance wasu min akbar asbabi daga cikin manya-manyan sabubba aljalibati likulli sharrin da suke kawowa dukkan sharri haka ne ko ba haka ba a tajirba ma an gani waɗanda ba sa neman kusaci ga Allah sai ga ƙarshen su yayi muni wanda na fito da ubangiji ƙarshen su baya kyau waɗanda ba sa neman yardar Allah waɗanda suke musguna ma bayan Allah sai kaga a ƙarshen lamarin su da yi daɗi ba tun daga fir'auna kuwa har zuwa yau famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at niqmatuhu bimithli da'ati wa taqarrubi ilayhi don haka malai ce famastujlibat ni'amullahi ta'ala ba a taba jawowa ajalabu shine jawowa ba a taba jawowa ni'imar Allah madaukaki ba wastudfi'at ad-daf'u kenan difa'i tunkudewa kuma ba a taba tunkudewa niqmatuhu fushin Allah ba bi misli da'atihi sama da yi ma Allah da'a wa taqarrubu ilayhi da kusaci zuwa ga Allah babu wani abu wanda ya fi samar da ni'imar Allah kamar da'a ga Allah babu abin da ya fi tunkuɗewa azabar Allah da fushinsa kamar da'ar Allah wal ihsani ila khalqihi da kuma kyautatawa bayin Allah wa karwa taballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirah kuma Allah ta'ala ya jeranta samar da dukkan alkhairai a nan duniya da lahira wa husular shururi fi duniya wal akhira hakanan ya jeranta samar da sharhi ma a nan duniya da lahira fi kitabihi a cikin littafinsa alal a'mali akan ayyuka ba abin da yake samar da alherin duniya da lahira kaman aiki ba kuma abin da yake samar da sharrin duniya da lahira kaman aiki ai aikin kala biyu ne ko akwai ayyuka wanda yake mai kyau a amalu salihah ke sannan akwai kuma ayyuka munana sayyul a'mal to don haka kyawawan ayyuka ba abin da ke samar da alherin duniya da lahira kamar sa munanan ayyuka ba abin da yake samar da sharri na duniya da lahira ta masa Allah ya kafa dalili a cikin Qur'ani waɗannan ayyuka su ne ke samar da waɗancan shine malai yace tartibal jazaa'i ala shart ya kawo shi da siga na jeranta sakamako akan sharadi in kaza ya faru to kaza zai faru sau da yawa zuwa ƙur'ani a haka ya jeranta shi akan sharaɗin in tashtanibu kaba'ira ma hauna anhu sai ce me nukaffir ankum sayi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima to shiga aljanna alherin duniya ne alherin lahira ne yanzu an ta'allaka shi da sharaɗi ko ba sharaka ba sharaɗin nan aiki ne ko ba aiki ba aiki ne ijtinabul ma'asi wal ma'luli ala al illa wani lokaci kuma ya kawo shi a matsayin al ma'lul da kuma illa al illatu shine abin da ke sabbaba wani abu abin da ke samar da wani abu abin da aka samar shine al ma'lul al illatu abin da ya samar da kaza in kaza ya samu to kaza ma zai samu in kaza bai samu ba to kaza ba zai samu ba wal musabbib ala sabab wani lokaci kuma ya jeranta shi a matsayin abin da ke sabbaba kaza da kuma abin da ke sabbaba shi aka sabbaba da abin da ke wannan shi ma zama kamar al-ma'lul wal illa din wato kaza yana zamantowa sababi na faruwar kaza wa hadha fil qur'ani yazidu ala alfi mawdu'in ibn kam yace irin wannan misalai sun karu sun dora akan gurabe dubu a cikin alqur'ani sun fi dubu a cikin alqur'ani inda Allah ta'ala ya faɗi irin wannan wanda shine a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala zamu ji irin wannan misalan a cikin alqur'ani sai mu fi fahimtan wannan kalamin da ya faɗa an na dai bada misali a baya guda ɗaya za ga an sanya kaza yana faruwa ne a dalilin kaza sakamakon kaza yana faruwa ne a dalilin kaza sau da yawa Allah ya sanya haka wato don a nuna mana cewa duk abin da Allah ya hukunta yana ta'allaka shi da sababi ita kanta shiga aljanna tana fa ana shiganta ne a dalilin me dalilin aiki aiki sababi wuta ana shiganta ne a dalilin me dalilin aiki mummuna aiki anan shi ma sababi ne yafewan zunubi yana faruwa ne a dalilin mai dalilin tuba da aka yi kaga tuba aiki ne ita ma sababi ce ashe dukkan abubuwa suna ta'allaka ne da sababi alherin duniya da alherin lahira Allah madaukaki ya jeranta kaddararsa yana gudana ne akan sababi don haka ba a barin sababi kuma addu'a tana daga cikin manya-manyan asbab ubangiji Allah shirar da mu hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu ya dora akan mizani wanda kuma muke kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum jani ko